أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar alhamis daren juma'a wanda ya daidai da tara ga watan almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 takwas wanda ya dace ma ashirin da biyar ga watan shidda miladiya ta dubu biyu da ashirin da shidda domin ci gaba da karatun na bulogun mara na alhafiz ibn hajar al-asqalani allah subhanahu wa ta'ala ya shiga shi mai dan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisin abi huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi da yake faɗi mana cewa lallai manzon Allah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama naha an yustanja bi azmin aw waradin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani da mutum ya je ya goge bayan gari bi azmin shi da kashi aw ko kuma wato kashin dabbobi nan warat malamai suka ce dabba wanda take da kowato irin jakkai da wasu abubuwa magamancin haka manzana sallallahu alaihi wasallam wa qala yake cewa innahu ma la yutahhirani ke saboda wa'annan ababe guda biyu ba su tsarkakewa mun gani yana daga cikin hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada mutum ya zamanto ya wanke ya goge bawali ko kuma bayan gari da kashi ko kuma da kashin dabbobi saboda ba zai ba mu amsa na saboda kashi manzanda sallallahu alaihi wasallama ya gai guzuri ne abinci ne na abin da ya shafi aljani manzanda sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a game da abin da ya shafi kashi ya zamanto musu guzuri abincinsu cewa za su same shi kamar wato lokacin da yake da nama ko fiye da wannan kinan kuma baka zo baka dauki wannan abu ya zamanto da shi zaka ringa goge bawali idan kai ko kuma zaka goge bayan gari haka kuma yana daga cikin wato ababe wanda suke najasa to shi kuma kashin dabbobi wa kai a bari mu dawo nan wajen na'am to shi ma kuma na farko kuma najasa ne najasa ne sannan kuma abinci ne na dabbobin aljanna ko ka ce ciyawa ce ta dabbobin aljanna idan ba za ka zama ba su ma ka dardada musu ala kulli hal dai bayani ya gabata akan wannan hadisi cewa ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani kada ya zamanto mutum ya dauki kashi ya zamanto ya ce da shi zai yi ya zai goge bawali idan ya yi ko bayan gari haka kuma kada ya dauki abin da yake kashin dabbobi da siya majinki ko doki ko wasu dabbobi wanda suke da kogon yau kenan insha Allah za mu tashi hadisi na gaba malam yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu min al-bawli فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول wa huwa sahihul isnad wannan hadisi da malam ya kawo mana riwaya daga Abi Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istanzihu min al-bawl ku tsarkaka daga wutsari to kada ka bari kai wutsari ya taba jikinka zalla ya ce ku tsarkaka daga wutsari kamar an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me yasa manzo Allah sai ya baka yake cewa fa inna amata azabil qabri minhu saboda da yawa daga cikin azabar da za a ma mutum a cikin kabari tana zauwa ne daga abin da ya shayi hutsari rishin tsarkaka daga hutsari inda ya tabbata wani hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya wuce da wasu kaburbura na wasu mutane guda biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa wannan kaburburan da kuka gani ana musu azaba to yanzu ana musu a cikin azaba ake musu za Allah yake ce masu habbai wa mari azabani fi kabir kai ba wani babban abu bane ba ma fa ake musu azaba bada a wata ruwaya ya ce wa innahu la kabir abin da ya kai amma azaba ai ka san mene babba ne to amma a wajen aiki kamar abu ne wanda yake dan karami maza Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ciyayi amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl ɗaya daga cikin wa'annan ƙabarbura guda biyu mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance bai ya tsarkaka daga wutsari idan ya zo yi wutsari bai bari ya zama to ya ƙi da sa haka zai tashi tsoron ya bi jikin shi ko kuma idan ya zo wutsari zai je wurin da shi yasa yana daga cikin ladabi da malamai suka ce idan ka zo yin bawani kada ka je wurin da in kai wutsarin zai fasu ya dawo maka jikinka ko jikin tufaka ka samu wuri wanda yake mai damshi kana yin hutsarin ya zamanto ƙasa ko ta shanye shi ko kuma ya daga inda zai je ya zube idan ka ga ashe abu ne mai haɗari mutum ya ringa sake ya ringa wasa cewa idan ya zo yin hutsari ya bari hutsari ya taɓa jikin shi saboda da yawa daga cikin azaba ta kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sababin da shine abin da ya shahi wato hutsari Allah subhanahu wata'ala ya kare wannan hadisi Imam Darqutni ya gudo shi akwai riwaya ta Al-Hakim yake cewa aktsaru azabil qabr min al-bawl yace mafi yawan azaba ta kabari tana zawa ne daga hutsari kaga ni dole ni kai ke mu zaman to mun kula cewa duk lokacin da muka zo zamu yi bawwali zamu yi hutsari mu zaman to mun yi kokarin cewa mun tsare mu duka ka da sati kuma ka wanke da kyau tukun ka tashi daga wato tsarin ka Allah subhanahu wata'ala ya kare ala kulli hal wannan hadisi malam ya shanyo shi ne cikin wannan badilin ya nuna mana wajabci ne mutum ya zama to ya sarkaka daga usali sannan idan usali yana jikin ka ai ka gani akwai najasa ka zo kai sallah ka gani kana tare da najasa to zaka yi ta zawwa misali ka bari ashe kai jikin ka akwai najasa kuma ka zo kana da sallah kaga abu ne wanda bai yi ba kaga kuma wajibi ne kenan mutum ya zamanto ya tsarkake shi idan wuri ne misali wajen da zaka yi sallah aka yi hutsari ko tafin ka ne a gida yaro ya ma hutsari ne zaka yi shine ka zuba ruwa ka zuba ruwa ya zamanto ko ka wanke shi mun gani a baya game da abin da ya shafi hutsarin yaro idan namiji ne ya taba tafakka ya zaka yi mishi ha ko an manta karatu ba manta ba idan namiji yaro ya ma wutsari a tuha ya zaka yi ruwa za ka sa ka yayyafa idan mace ce kuma ma za ka wanke wannan wurin wannan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan idan yaro ne namiji sai ya ma ruwa sannan kuma in waje ne misali in ka zuba ruwa ma misali ko ƙasa ko tafi ka zuba ruwa ya zamanto ruwan ya tafi da hutsarin wannan ya wadatar amma in yana buƙatar wankewa ne ka je ka wanke shi mun gani hadisin da wani mutumin ƙauye ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yana shigowa masallaci shi mutumin ƙauye ya samu sukurwa aka kawai ya yi sukuna yake kusa sahabbai suka tsorato mu suka tsawato mu shi manzan Allah ya ce ku bar shi har ya gama wannan mutumin ƙauye da ya gama mutsari shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira ya ce a kawo ruwa a je a zuba aka zuba ruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wa'azi ya ce wannan masallaci ai wuri ne na ibada wuri ne na sallah wuri ne na ambatan Allah ba wuri bane wanda wato ake wannan har ya kai da ya ji daɗi ya roƙi Allah ya ce Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad kada ka ji kanmu baci banda mu kowa ka gani saboda tsawatarwa mu da suka musu to ala kulli hal bi zamu dauka cewa wannan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa yace a zuba sai zaman to yayi ya tsarkake wannan wajen Allah subhanahu wataala ya dada da mu nan dai yana daga cikin abin mai hadari mutum ya bari wutsari ya taba shi mun ji dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cewa yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ake ma mutum azaba a cikin kabari shine wato daga abin da ya shafi kutsari Allah kare mu daga azaba kabari hadisi na gaba malam yake cewa an suraqata bin malik radiyallahu anhu qala allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i أن أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف wannan hadisi na gaba riwaya daga suraka dan malik ya Allah tabbata a gare shi kare yake cewa allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mu ya koya mana fil khala'i game da wato mutum idan ya je biyan bukatar shi ya ce an na da alal yusra mu zamanto mun dogara mun kahu mun dogara da kawata wato abin da ya shafi bangaren abu kawata hagu wannan sibul yumna ita kuma kawar dama sai mu kafa rawahu da bai haƙi bi sanadin bari hadisin wannan imamu dan haƙi ya rawaito shi amma da dangane wanda yake mai rauni hadisi ne wanda yake mai rauni bai inganta ba amma dai yana karantar da mu mutum ya dogaro ya yi dogaro lokacin da ya zo zai biya bukatar shi sababin zai yi kashi bayan gari ko kuma zai yi bawwali ya dogara a kawashi ta hagu wanda bincike ma ya nuna cewa lokacin da zaka dogara a kawarka wato ta hagu wato dattin da zaka hutar hanjinka ya yi samun wato walwalayen da zai hutar ma da duka dattin ka da kyau idan ka yi banshe ko tambashi ita kuma dama yi ka zama tuka kawara to wannan hadisi ya zo ya karantar da mu haka nan amma dai hadisi ne wanda yake bai inganta ba shi kuma hadisi idan bai inganta ba ba za a yi aiki da shi ba sai dai in bincike ya nuna cewa wannan abu yana yana yi kenan mutum zai iya amfani da wannan abu ba tare da nasabta shi wa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya kwaye amma dai idan bincike bai nuna ba baka zo baka ce wannan manzan Allah ya ce kaza alhali kuma gashi an ce ma hadisin bai inganta ba Allah subhanahu wataala ya dalaga kina yana daga cikin abin da aka fi so idan ka zo zaka yi bayan gari ka zamanto ka kafa kafa ta dama ta hagun kuma ka zamanto ka dogara akan da dukkan yaunin naka ya koma saman da wannan zai sauƙaƙa maka wato biyan buƙatar ka da gaugawa amma dai ala kulli hal hadisin wannan wanda malam ya kawo mana nan hadisi ne wanda yake da rauni bai inganta ba akwai marawaici shi Muhammad bin Abdurrahman malaman hadisi suka ce majhuli ne ba a san shi ba Allah subhanahu wataala ya yi mana tawfiqi sai malam yake cewa an Isa bin Yazdad an abihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ثلاث مرات فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف wannan hadisi shi ma ruwaya ce daga isa ɗan yazdad daga baban shi ƙada yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa idza bada ahadukum idan ɗayan ku ya je zai bawwali zai yi fitsari manzo Allah yake cewa to faliyan tiru zakarahu salata marrat idan ka zo kai fitsari to manzo Allah yake ka kakkabe gabanka so kaga me ake ni da kakkabe gabanka saboda mene fitsarin ne ya tafi duka kowanne ya zama to ya buga kada kamar ko kada amma dai wannan ita ma ruwaya ce wanda ibnu majah ya hudo ta kuma hadisin yana da mene hadisi ne da rifi hadisi ne da rifi amma dai yana daga cikin idan aka samu hadisi da rifi wasu abubuwa na ladibba wanda ba umarni bane kuma ba hani bane sannan kuma wannan abun bincike ya nuna maka cewa zai iya taimaka maka wajen misali tsarkaka ko wasu abu makamancin haka kamar irin wannan kaga yanzu misali in ka zo yin bawwali ka yi mutsarinka na ya zama to ka kalkaɗe gabanka zai taimaka maka mini ya zama to tsarin duka ya huta kamar yadda a fiƙihu suke cewa ka kyatse gabanka da kyau to wannan kana iya zama to kayi shi amma ba tare da nasabtawa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka tunda saboda hadisin bai inganta ba shi hadisi in ya inganta shine za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma idan bai inganta ba sai dai a ga yi magana a ce to amma ba da tabbata ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine amana ta abin da shahihi wannan hadisi shi ma yana nuna mana dai mustahabbi ne mutum idan yayi bawwali yayi mutsari ya kalkade gaban shi so uku saboda ya fitar da abin da ya rage na mutsarin nan kada ya zamanto ya bari ya taba mishi jiki ko ya taba mishi kaya saboda mun gani hadisin da ya gabata cewa mafi yawan azaba ta kabari tana zauwa ne daga abin da ya shaye gutsari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni sai ma da yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sa'ala ahlu quba fa qalu inna nutbi'u al-tijarata al-ma inna eh akwai ruwaya da tazo inna allaha yusni alaykum ita ce ko inna allaha yusni alaykum faqalu inna nutbi'u al-tijarata al-ma rawahu al-bazzar bi sanad al-da'if wa asluhu fi abi daud wa tirmidhi wa sahahu ibn khuzaimah min hadith abi hurayra bin duni dhikri al-hijara wato wannan hadisi riwaya ce daga abdullahi dan abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi Allah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa game da abin da ya shafi mutanen Quba sa'ala ya tambayi wato mutanen Quba mutanen Quba a da wani kauye ne wanda yake kusa da Madina wanda manzo sallallahu alaihi wasallama da yazo a Quba ya fara sarka akwai masallacin Quba wanda masallacin Quba yanzu yana cikin Madina daga daga Madina zuwa masal daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa masallacin Quba yanzu bai wuce duka kilo 7 ne haka ko kuma kilo 5 a hanya akwai hanya wanda zakka da da yana daga cikin inna awwal baitin wudi alin nasi lala ba ita ba la masjidun usisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu kamar yadda wannan yana daga cikin wato dalilin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su yake cewa inna allaha yusni alayhi Allah subhanahu wata'ala yana yabon ku yana yabon su ba su ne mutanen ku ba da Allah yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin akwai wasu mazaje anan wanda suke son su ringa tsarkaka su ringa tsarkaka daga dukkan wani datti wallahu yuhibbul mutahhirin ubangiji subhanahu wataala kuma yana kaunar wanda suke tsarkaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mutanen Quba yake cewa to dan menene kuka kasance kuna aikatawa har ubangiji subhanahu wataala yake yawa to shine kenan wannan hadisi to mutanen Quba sai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna natbi'u al-ijarata al-ma' mu mun kasance idan muka yi bawwani ko bayan gari idan suka zo sai sun goge sun yi istijmar shine sun goge da dutse ai mun gani ana gogewa da dutse ko kuma da ko kuma kai amfani da ruwa idan sun goge da dutse kuma su zo su biyo da ruwa baya kaga tsarki bayan tsarki har Allah subhanahu wataala ya yi su to shine wannan hadisi duk da wannan ruwaya malam ya ce imamul bazzar ya rawaito ta da sanadi wanda yake mai rauni amma asalin hadisin yana cikin sunan abi dawud da tirmizi imam ibn khuzaima ya inganta wannan hadisi riwaya ta abi huraira amma babu ambatan cewa suna bi da al-ijara babu ambatan dutse ala kulli hal mutanen goba ubangiji subhanahu wataala ya yabe su yaban da ya musu kuma saboda ni saboda irin yanda suke tsarkaka irin yadda suke tsabtata idan sun je sun yi bayan gari bancin sun goge da dutse he sun biyo da ruwa ka Allah subhanahu wata'ala ya yi ya zamanto ya ya yabe su ya yabe su game da wannan aiki kina ana abin da zan fahimta a wannan hadisi shine ya halatta kana iya ka gama duka biyu ka gama da dutsi sannan ka biyo bayan shi da ruwa dida yanzu a nan cikin gari ba ka ce ba dutsi da ka ringa ɗauko sai dai ka nemi mi ruwa in kuma akwai mindil wannan koton mushuwar ko da lotis kenan kana iya kai amfani da shi mancin ka goge sai ka yi sai ka biyo da ruwa kai ma to duka dai wannan ya nuna mana cewa ya halatta za ka iya amfani da dutse ko kuma wani abu makamancin haka sannan ka gama shi da abin da ya shafi ruwa muna magana kan abin da ya shafi mutanen kuba yana daga cikin falala ta masallacin kuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa dukkan mutumin ya tashi mutumin da ya tashi daga gidan shi yayi arwalla yayi tsarki ya tashi ya je masallacin kuba da ya je masallacin uba ya zama ya yi na fi da raka a biyu to yana da ladan hajji da umara ka je can ka yi raka a biyu kana da ladan hajji da umara ko kuma umara cikakka ko kuma hajji cikakka na manta bildabt ya ne lafazin hadisi to ka duba ka ga irin falalar da ke da ka je da masallacin kuwa ka yi ne kai na fi laraka a biyu kaga in kai a madina kake ai lafiya laukai lafiya laukai to wannan yana daga cikin falalata abin da ya shafi masallacin kuba ala kulli hal wannan hadisi kenan ya nuna mana cewa ba laifi mutum yana iya jin gama tsakankanin abin da ya shafi gogewa da dutse da kuma wato sabuwa nan malam ya kawo mana ƙarshen wannan babi na abin da ya shafi qada'ul haja biyan bukata ko kuma latibba wanda suke cikin biyan bukata tun harko mun gani irin latibban da malam ya kawo mana irin ba a so mutum ya ambaci sunan Allah ko ya shiga da wani abu wanda yake dauke da sunan Allah zuwa ina zuwa cikin magewaya ko kuma ya je bayan gari sannan yana daga cikin abin da muka dauka mene ne idan zaka shiga ka ce mi bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in zaka huto kuma ha wufra na kake na wannan shi ma wato ladabi ne yana daga cikin ladabi da muka dauka kuma mine game da biyan bukata hadisan da muka dauka daga na. kallon gabas ko kuma ba ta baya ba za ka kalli ba gabas wanda ita ce alƙiblan ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a fuskanci alƙibla lokacin da zartin zai biya buƙatar shi ko kuma ya ba ta baya da shi ma bayanin ya zama to kenan yana daga cikin wato na dubba wanda ya kamata ya zama to mutum idan zai biya buƙata ya zama to yayi sannan kuma me muka ɗauka aha mutum ya suturce wato ya suturce kanshi lokacin da ya zo zai biya bukata kada ya zamanto ya bari wani ya kalli al'aurar shi haka kuma in sun kasance su biyu ne kada ya zamanto su zamna suna kallon juna kowa ya zamanto ya boye manzala sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa idan ka zo zaka biya bukatar ka zamanto ka suturce sannan yana daga cikin suturcewa hatta idan zaka tuɓe kayanka manzara sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai biya bukatar shi bai tube kayan shi sai ya kusa da ƙasa kada ya zanto kawai kana tsaye ka tube a in zaka hudda wandan ka ka biya bukatar ka sai kai ƙasa ƙasa ka kusa da ƙasa sai ka zamanto ka ka tube ina wannan yana daga cikin ladubba wanda muka gani a cikin wannan babe sannan ha sannan me muka gani kada yi ai kada mutum ya zamanto ya cutar da mutane wato akan hanyar su ko kuma wajen zaman su ko kuma wajen mashayar su shan wani abu ruwa inda suke daukan ruwa rijiya ko wani abu makamancin haka wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a samu wani je gindin inda mutane suke zama ya zunga musu kashi ko ya zuba musu wani abu saboda wannan yana sa su tsine ma mutum idan suka tsine maka kuma tsinuwa Allah za ta kama ka kina wannan shi ma yana daga cikin ladabi idan zaka biya bukatarka ka zamanto ka koma gene inda ba hanyar mutane ba inda ba inuwan mutane ba sannan kuma na su kenan sannan bayanin da ya gabata yanzu kenan idan zaka yi goge bawali ko kuma bayan gari zaka yi al-istijmar shine ka dauki dusi kuma kana iya daukan wani abu makamancin dusi amma akwai ababen da ba za ka dauka ba su ne midani kamar kashi da kashin awaki dabbobi ba ba awaki ba kashin dabbobi wanda suke da kofato kamar jaki da makamancinsu to Allah subhanahu wata'ala ya datar da sai kuma wannan hadisan da muka dauka yanzu kinan su ne na abin da ya shafi mutum idan ya yi bawwali ya zama to ya tsarkake ya karkade gaban shi kuma da irin yanda ya halatta ya zama to ka hada tsakankanin abin da ya shafi gogewa da dutse da kuma ruwa kamar yadda mutanen kuba wato suke ruwa game da abin da ya shafi ruwa ya hadisin nan na mutanen kuba duk wanda ya je ya yi tsarki daga gidan shi ya tai masallacin koba ya je sallar rafila raka abin mazala sallallahu alaihi wasallam ce yana da ladan umara ladan umara ce gane shi tabbas insha Allah Allah subhanahu wataala ya dadar da mu za mu shiga kenan babi na gaba shine babul ghusli wa hukumul janaba haka ne mu baban da zai bayani game da abin da ya shafi wanka da kuma hukuncin janaba wanka da hukuncin janaba wanka shine zai dauki abin da ya shafi wankan juma'a da wasu wankoki kuma na abin da ya shafi janaba sannan kuma janaba zan mun gani yaushe ne mutum zai samu janaba yaushe ne za a ce wani janaba ta kama shi insha Allah za mu gani a cikin wannan babin hukuncen-hukuncen wanka da kuma abin da yake wajabta shi da abin da yake mustahabbi da abin da yake yaya ake yin wankan na ibada haka ita ma janaba ababen da yake kumshe da abin da ya shafi janaba fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiq hadisi na farko da malam ya kawo mana ababan shine an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-ma'u min al-ma'i rawahu muslim wa asluhu fil bukhari to wannan hadisi da malam ya kawo mana hadisin farko shine ruwaya daga Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi Abi Sa'id al-Khudri ya gabata da yawa a cikin hadisai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-ma'u min al-ma'i menene al-ma'u min al-ma'i cikin ruwa gaba daga ruwa yanzu ka gani in ka zo wannan hadisi a karamakalla ka ce alma'u min alma'i ruwa daga ruwa haka ne fasarar bakin shi to ya ne ne ruwa daga ruwa ha wannan jibril alma'u min alma'i ruwa daga ruwa shine fasar to me ake ni da ruwa daga ruwa shi sa karatu dole mutum ya je wajen gaban malamai ya yi karatu kare zaman to ka ɗauki littafi kawai ka ce kai tun da ka iya da baki kawai ka fahimci komi a duk sanin ka ka koma ka yi muraja'a ka koma wajen malamai a karantar da kai cewa fa ya kara sa hanci to kaji ko ka gani to kaga wannan ai jahilci Allah subhanahu wataala ya kare to wannan hadisi na Abi Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ma'u min al-ma'i ruwa daga ruwa ya zo a lafazi na muslim innamal ma'u min al-ma'i kadai ai ruwa daga ruwa to ruwa ta farko me take nufi ruwa na biyu me yake ruwa na farko inna malma'u ana nihin sadar da ruwa a gangan jikinka ai alhusul shi ne wanka ai wanka yana wajaba ne minal ma'i lokacin da mutum ya fitar da ruwan mai an fahimta shi ne alma'u minal ma'i wato wankan janaba ba zai wajaba ba a kanka sai ne sai lokacin da mutum ya fitar da wani kinan ruwa na harko me yake ne na ruwan wanka ne wanka ko ka ce wanka sadar da ruwa a gangan jikinka shi ne ba zai zamanto ba ya wajaba ba a kanka ya ce min alba'i sai lokacin da mutum ya fitar da wato abin da ya shaɗi mani ruwan mani Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye shi da yawa cikin alkur'ani da wato abin da ya shaɗi alma dan ko dika min ma'i dabe da sauran ayoyi wanda suke bayani ala kulli har wannan hadisi yana mana nuni akan wajabcin wanka lokacin da mutum ya fitar da mani lokacin da mutum ya fitar da mani wajibi ne ya zamanto wanka ya haukan shi shine a cewa janaba ta kama shi da malamai sun yi sun yi lasiya ma malaman fikihu ce akwai lokacin da mani zai hudu ma amma na shan wahala ko wata wahala ce ta kai ka ya zama to har mani ya hudu ma suka ce wannan shi wajen wanka ya hau kan mutum ko kuma bai hau ba kan su malamai suka ce a wannan na wahala bai shiga cikin wanka ya bai hawan kanka ma duk lokacin da mutum ya fitar da mani to abin da yake kan shi shine mene shine wankan janaba shine wankan janaba ba zai zaman to ba ya samu tsarki face sai yayi wankan janaba wannan kuma ya kasance a farkon musulunci a farkon musulunci ya kasance wannan cewa cewa mutum yana iya kusanci iyalin shi idan bai fitar ba da mani ba sai yayi wanka ba kawai zai yi arwalla ne to amma zan mu gani hadisan da zasu zo mana gaban nan da su nuna mana wato tsoron hukunce hukunci to hadisi na gaba shi ruwaya daga Abi Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza jalasa baina shu'ubiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl muttafaqun alayhi zada muslim wa illam yanzi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan jalasa baina shu'ubiha al-arba mutum idan ya zammuna tsakankanin wato kawahuwan mace guda hudu ko kace tsakankanin gabanta ko bangaren ta guda hudu shine zaka dauki abin da ya shahi kawahuwan da biyu da kuma hannayen da biyu sun majahadaha manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan nan kinaya ce manzala sallallahu alaihi wasallam yake game da abin da ya shahi saduwa kamar mutum ya kusanci iyali ka zamna tsakankanin da haka kusanci ta da mazala sallallahu alaihi wasallam yace faqad wajaba al-ghusl to wajibi ne wanka ya hau kanka wankan janaba a ruwaya ta muslim sai ya kawo mana wa illam yanzi ko da kuma mutum bai fitar da maniyi ba to a warkon ruwaya aka ce maka innamal ma'u min al-ma'i ai kadai yana kasancewa wanka sai mene sai ka fitar da maniyi to wannan ruwaya kuma ya ta nuna maka in ma baka fitar da maniyi ba ka kusanci iyalin ka ne sai ka yi wanka sai ka yi wanka shi yasa wasu malamai suke ganin cewa wannan ruwaya ai ta zo ne ta shahe waccan ruwaya waccan ruwaya ta farko ta cewa sai ko da ka kusanci iyalin ka kenan in baka fitar da maniyi ba kenan baka yi bane baka yi wanka suka ce a to wannan ruwaya ta yi ta shahe waccan duk da ina in ba manta ba shi imam shafi'i shi yana ganin cewa a'a dukkan ruwayoyin suna aiki wannan ruwaya ta farko duk lokacin da ka kusanci iyalinka ka fitar da mani ko duk lokacin da mani ya fito maka miya waje ba kanka wanka ita ma wannan ruwaya tana nan cewa duk lokacin da ka kusanci iyalinka ko da fa baka fitar da mani ba mene ya waje ba kanka wanka kenan wannan duka shi ne zaka hada kenan wanka yana wajaba ga mutum wankan janaba idan ya kusanci iyalin shi ko kuma ya fitar da mani lalla wani yana iya zamantarwa ya fitar da mani ba tare da kusantar iyali ba misali ko wanda zai je ya yi abin da ya shayi al-istimna ko kuma wani abu makamancin haka har ya fita ga mani to wannan shi ma wanka ya waje gaba yake idan kuma ya yi sa ya kusanci iyalin shi har ya fitar da mani ko bai fitar da mani matukar ya kusanci wato mace da saduwa to wannan wanka ya waje ba a shi zai yi wankan janaba wannan shi ne karantarwa ta shari'a da musulunci ina wannan hadisai dai guda biyu suna nuna mana cewa fa wanka yana wajaba na farko idan mutum ya fitar da mani abu na biyu shine kuma idan mutum ya zamanto ya kusanci ya sadu da mace to wannan koda bai fitar da mani ba shi ma wanka ya wajaba a kai shi Allah subhanahu wataala ya mana dauke sai hadisi na gaba ma da yake cewa an ummi salama radiyallahu anha anna ummi anna ummu salama an ummi salama radiyallahu anha أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا هي إذا احتملت قال نعم إذا رأت الماء على حديث متفق عليه وعن أنس نعم أنسى متقدم لتأخير منه عشرين وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقال أم فقال أم سليم وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه وانا حديثي مالن ya kawo su dan nuna mana ita ma mace idan mani ya gudar mata za ta yi wanka ummu salama yarda Allah ta tabbata a gare ta take ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna Allah la yastahi min al-haq lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala baya jin kunya game da faɗin gaskiya a gana akwai danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala siffa ta kunya amma siffa ta kunya Allah mun san ma'anan menene kunya amma hakikanin da babu wanda ya sanya ya dau wani subhanahu wataala da ke laisa ka mislihi shay'un Allah subhanahu wataala ba a kwatanta shi da wasu abubuwa wanda kuma game da faɗin gaskiya ubangiji subhanahu wataala in dai gaskiya ce haka Allah subhanahu wataala zai sanko ya kwai mu duba mu gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyaci wasu daga cikin sahabbai gidan shi su zamanto an yi abinci ba manta ba munasaba arni ne da manzala sallallahu alaihi wasallam yi bayan an ci abinci sun sabai kawai shikenan aka kwashi hira ake dalila shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyar su ba zai ce musu ba ne ba za a ce ba a tashi a kai ka san akwai irin haka to amma sai Allah subhanahu wata'ala ya shigo mishi Allah subhanahu wata'ala ya kira ga mummunin cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran ku zuwa ga abin da ya shafi ku shiga gidan domin a ci abinci ko wani abu makamancin haka to ku je ku je ku ci amma fa idza taqimtum Allah ta yace ne fantashu wala musta'anifina li hadith idan an je an ci abincin to kuma shikenan ma an gama Hausa suka ce bayan cin abinci zama ne ne zama tsogoyi ne kenan kana ci abinci ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun ci abinci shi kuma mene yana jin kunya ya ce musu tashi ka san akwai wanda in kaga yaje shi gida ya zo ya ci abinci na wani in ba mai gidan ba ya ce a zamna mu ci gaba da gida kana cin abinci da mun shi ya kaka kamar ka je wajen biki na ba gani ba biki sabga daga an ci abinci malam ba shi kenan ma kowa ya watsi to fa za ta yin tumfanta shiru Allah subhanahu wata'ala a can yace inda wala musta'alifin li hadith innahu kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana jin kunya Allah sai yace wallahu la yastahyi min al-haq wani subhanahu wata'ala game da abin da yake gaskiya Allah subhanahu wata'ala baya jin kunya a faɗi gaskiyar nan shine anan ummu salma take cewa da farko da zata yi maganar ma sai ta yi shimhuda cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba baya jin kunya game da abin da yake gaskiya a bai sai ta ce ma manzan Allah ba hal alal mar'ati da wusul idan hiya idan talamat shin ga mace akwai wanka ita ma a kanta idan ta yi mahuliki mahuliki mutum ne ya yi mahuliki yana tarawa da mace har ya fitar da maniyi idan ya tashi ne dai wanka ne to wannan abin sai ummu salama take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ma mace har mata sun yi cewa ummu salama ta tona ma mata asiri sun dauka mutane an dauka maza sun dauka ko su kadai ne suke maulidi ita kuma ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hoye ala kulli hal dai hukunce hukuncen shari'a ne dole a samu hanyar da za a bayyana su dawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata na'am idza ra'at ma kwarai da gaske za ta yi wanka idan ta gani ruwa idan mutum ne ya tashi kana kwana kayi maholki kana tara da mace ka fitar da mani in ka tashi kaga wannan ruwan to tabbas me yake kanka zaka je kai wanka zaka je kai wanka wani irin wanka shine wankan janaba to haka ita ma mace idan ya zamanto ta yi maholki har ta gani abin da ya shari mali to ita ma ta tashi zai zamanto ta yi wanka to idan ka tashi kuma daga kwana kuma baka san ba ka yi damshi damshi a jikinka baka san ba me mani ne ko mazi ne ko kuma wutsari to sai ka yi tunani kafin ka kwanta ka yi tunanin wasu abubuwan sha'awa da wasu abubuwa haka idan abin da ya bayyana gare ka sai ya zamanto ka ɗauki hukunci a kai ya zamanto bayyana ya bayyana gare ka cewa wannan lalle tabbaci maniyi ne kenan mutum abin da yake kan shi shine ya zamanto ya yi wanka a riwaya ta anas dan malik ya kala tabbata a gare shi kala take ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fil mar'ati game da sha'anin mace tara fi manamiha ma yara rajul ta gani abin da mutum namiji yake gani a mawaliki me ya ke ne shi ne ta yi mawaliki game da abin da ya shahi wato kusan da saduwa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce kwalar da ta silu za ta yi wanka ita ma kenan mutum shaɗin ka'ida guda ce kawai in mutum ya yi mawaliki mawalikin da yana tarawa da mace har da ya tashi ya gani maniyi ya fitar mishi to abin da yake kan shi wanka amma idan bai fitar da maniyi ba wannan babu wanka a kai amma sharadin shine in ya gani maniyi ya fita za da muslim muslim yake ya kara a wata ruwaya ce fa qalat ummu sulaim ummu sulaim take cewa wa hal yakunu hada to wai wannan da yana iya kasancewa mace tana iya ta yi mahulki wato ta gani har ita ma ta fitar da mani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu na'am yace kwarai da gaske yace fa min aina yakunu shabab to ta ina kama take samu bi ma'ana kama yaro daga ina yake ɗauko kama ya yi kama da mahaifin shi ko ya yi kama da mahaifin shi ya tabbata a hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da mutum mata da miji suke saduwa wanda maniyin shi ya fara rigai zuwa to idan aka aiki ɗan zai yi kama da shi idan yi hirmin mahaifin maniyin shi ya rigai zuwa to dan zai yi kama da mahaifin shi idan kuma ita matar maniyin ta ya rigai zuwa dan zai yi kama da da mahaifin shi idan wannan dalili ne yake nuna ma ummu sulaim cewa lalle ita ma mace tana ganin abin da namiji yake gani ko kuma mace ita ma tana fitar da abin da shari wato maniyi ala kulli hal wannan hadisi ne yana nuna mana wajabcin wanka ga mace lokacin da maniyi ya fitar mata wajibi ne ita ma ta yi wanka kamar yadda namiji a maholki zai fitar da mani ya gani ya yi maholki mani ya fitar mishi haka ita ma idan ta yi maholki za ta yi za ta yi wanka haka kuma can baya da muka gani lokacin da namiji zai sadu da mace ko da ku bai fitar da mani ba to dukan su wanka ya waje ba kansu kenan wannan da Allah mu tsaya kenan anan wani lokacin sallah ya gabato fatan sai sati mai zawa Allah subhanahu wataala ya kai abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shirin cikin zukatan mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Stood. الله يسلمك آه، الحمد لله ان شاء الله السلام عليكم الحمد لله. السلام عليكم بركة دي. الحمد لله السلام عليكم وين ناكل شكا السلام عليكم